رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعلم عقدة من لساني يحكم قولي يا أيها الشيخ جلسنا من هذا العذر وصاحبه بنظرة التاسعة إلى الجزر قال الفكرة بالنسبة الأربع يقول السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله يكون لا مقرر لكم وإن ولا تكون سورة واحدة هي مقرآن آية تقوم الشهد لا مقرش آية تقوم الشهد الله تبارك وتعالى يجي وبما يكفي ميثاقهم لأنه لألا هو مؤثرة ويكون كلمة المواليه ونسوهزا مما ذكروا به لا تزال تطلع على خائلة منكم إلا قليلا منكم فاعف عنهم واشفع إن الله يحب المسلمين Wani mutaba kan sarajiya cewa mutum goma sha biyu da annabi Musa ita bayan kawai Isra'ila aka ba su alkawari ko aiki cewa su je su yaki wasu mutane suka karbi wani alkawari a kan cewa za su yi gaba su zoro da alkawari ba su yi wani abu da abin su yi ba da su zoro ne ba da shi Allah abin da ya fi gasa kuma su ma da su yi su su zoro da alkawari ga sakamakonsu su dai wannan mutum sha biyu su da ke zai su gaba wanda mutane na bane isra'ila wanda na bin mutu zafi mutu ɗaya a cikin kowane kabila ko dangi cikin dangunan sa gaba kiliya dangi bane isra'ila lokacin da allah ta baraka wa ta'ala ya halakar musu da fir'auna sun da sun zo na misira ya kace musu su bar garin da na misira su je wani gari can ariha da suke kasar sha su zauna واتخذوا متباكرا كالآليون نسكي ذراع نقولي Allah da ba su wata lafi su dawo rubuta musu wannan gari ne zai kasance garin su mazauna da matabbata sai wancan garin su fita duk wanda yake cikin wannan garin ya da ba su wata lafi zai taimake su sai murci annabi Musa bai dauki mutum sai sai cikin wannan dangunan nasu a zaman mutum sha biyu su rika shi wannan aka dauki alƙawari da su cewa suka sauri kamar yana zafin yadda ke zuwa wa ko bil ahad da alaka da usula yan ka da ta sauri ana so ka cika sauri da su ka ba sai da mun tuna mu da goma sha biyu sai ka da sauri da su daga wani isra'ila sai da su yayin da yanzu zo ya kusa ci wannan kasa ta kadana shikenan sai suka ga wata halitta ko wasu jikuna manyan manyan sun gane da zuwa ga su da karfi ga su da kurjini da shi ke nuna zuwa kurjinin su da karfin su da gidan su ya suka gudu suka dawo alhaji kun musa ya ce musu ko da sun ga wani abin da su bai musu ba su kasta ta su ba wa sarkakon su labari suka gudu suka zo su mutum sha biyun nan suka gudu suka dawo domin sun ga wani mutum da ake ce masa iwaju shi wani mutum ta mutum ne sosai wadda ya kai shekara kamar dubu uku na daga rayuwa sannan ɗaya da kuma ya kai kamar ya kai kamar ƙudurin salatu a lafi masalatu ya ce masalatu na zira'a ɗaya da kawai ya kai zira'i dubu uku da ɗari uku da talatin ɗaya wannan mutum kansa kawai ya kasance wani kato ne yadda kasar kamar kamar a kamar girman kansa kawai ga gani zai ba su tsoro ne a misali sannan kuma suna karɓar duk abin da suka ga dama ne abin da suka gani ɗauke shi kawai a kasa da miyaka to da ya ga su wata mutane sai ya ɗauki ɗaya daga cikin ya sa cikin kararensa da ya zai wani gida wanda zai zo ya dafa abinci da ya ga ɗaya daga cikin wani mutane da ya zo gida domin ya bani labari daga baya ya kaɗe da ya suke shi shi wannan mutumin shi shi ya ke ce masa mai wannan suna na yi wajen nan ba ka zama kama a wajen nan kuma sai da yi waɗannan mutane gaba ki ɗaya sai sa su a cikin kanane da yake wa da abinci yana da su kawai ɗaure da ko su ya kawo gida sai aka ce su wannan ba su wane na kawo can kana na cikin su gan su su ba ganin musa su a ruwa gaskiya da abin da ya ba su tsoro kuma yadda kisan suke nan sa da zai zamu ne shi ke da mu ya wanda muke gaira da muhimmanci mu sani shi kenan da ya dawo ya nuna ba ta sauran mutane ita ce a ba su ba su ko su yi abinci biya da su sai su a ba su ne mu ba su labari domin su zuga ya kwansu har yadda muke ciki da wannan mutane suka fi suka samu su kuce suka suka ba wa mutane bane Isra'ila labari kirsa su a lalace suka lalace suka ce kai mun ne da bara ka yi Allah na fasa ban da wannan fasa fasa fasa ban da wannan fasa ban da ko inna hauna qa'idun ka dai dai da Allah da sauki ya kin ka bara ka yi zuwa su mun sanar ku ila suka ce duk sai suka wasu bayan an ce musu duk abin da suka gani annabi Musa ya ce musu da annabi Harun abin da suka gani kan su ga kowa su rike kawai amana ne a gare su wannan sai kasance sun karya alkawarin nan sun dawo mutum biyu ne kawai suka riga cikin suna ake tsirgayen kalan mutum mara ta wasu yushe goma da sun dawo mutum biyu ne kawai suka rage alhali alhali mun sun sha biyu aikin su siyo abu lokacin da yawon ya duba da zuwa gare su akan wani yusi kawai da gina ya ce kuma da gina da nan ya gora musu kawai da yawan kasar abubuwan da ya ce duk zai ba yawan abubuwan ba da ƙarshe suka dawo gida suka ba da wasu labari kowa ya tsika a cikin musa ba namu zai rauni ka ga da cikin mutane ko wasu ma daga sun ce sauran adawa su adawa su ne wanda kuma da tsabar ƙarfin su da komi da komi su suna sun da abin da su komi da komi su kun ya tsaka ya tsuna a rana kawai ta da ba kuma su rana ma kun kusa da ita suke to shi kenan da yau da mutanen da yanzu suka kada a kawai nan da kai da su suka da to a take ji wannan shine kisan mutum goma sha biyu da jiyar su mun wada kawai bari mu ta wannan labarin da yake musu Allah tabaraka wa ta'ala ce ko bi malaka ne Allah bi sababi nasrihim a sakamakon wani wada kawai da suka yi bisa kan wani abin da suka a ragin mutum cewa sun ɗauka ba za su ba su karya ba na annabu sai muka da ajiyar da annabu shi ne muka ne da su alamar ta gaba da gawar Allah kuma ba muka ce da sai muka san da suka tausu sun keka sai ko sun gugushe la ta diru da kabulin imani ba za ta yi doshi ta karbi imani ba suka tausu yohana ko da kalma an wa ta yi yanzu zama suna cikin da duk abin da suka samu da daga cikin taurarin na cikin tsammanin magana sallallahu alaihi wasallam da daga abin da yake sifofin a sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin zuwa da karubuta suka zama suna cikin da an wa ta yi la ta rubuta shi ayyuban jilu da yanzu ba su cikin dawa ونسوا هذا مما ذكروا به ونسوا أيضا هذا مما ذكروا به إن سكبر ربنا أن الله من جد الملتز بشيء ما يوا أتى الله يسوع إن الله لا يسوع ما يسوع تعمل سبيش ونحن نقول أن الدورة إن نقول أن الدلاء نقول أن هو الإسلام هو منظور الله من جد الإسلام ولا تزال ولا تزال تسأل على خائنة منه Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ba za ka guje ba kana bayyana wa mutane halin sirri da daga cikin halin daga cikin kiyara cikin amana da suke yi wannan mutane ina bi da haji wa gairi na daga warware alƙawari da wani warware alƙawari illa dalilu minhu sai da yan kan daga cikin su bani Isra'ila in ma da tsawon su daga musulunci dole da yake musulunci ga Allah ban gidi ya ce ba shi yuti yu ga Allah ban gidi ya ce yuti yuti zai ne ga sai ba shi lada guda biyu ga lanar wata aiki da wata annabin da ya zauna da shi kuma ga lanar sabon annabi kuma ga lanar sabon littafin da ya karba a kawai guda yi Allah ta ba su lanar wani fa aka wani ya rasu lalla ga musu abuwa wasu haka ya ce musu inna Allah da mishalar da wani wata ala yibul musulmi yana son mutane masu kyautatawa ba za mu sukun bi ayat sai wannan aya an nuke ta ba ta aiki lokacin da aka fara karatun surat bara'a kenan cewa yanzu kamar wannan aya ba za ta yi aiki ba ba na an soke ta ko kuma an aje ta karatu ta yana nan amma kun ci ta baya duk annaba da suka gabace mu alaihi salatu wassalam ya ce laukatar musa hanyar ba wasu ne zai ci bari da lokacin da musa rasa na rasa annabi musa ne da kansa babu abin da ya rage sai da shi annabi musa ya bi saboda ka tazaba ta yahu yahudawa ƙarya suke ba addinin sauran suke yi ba kisa kazaba ta nasara su ma nasara ƙarya suke da wajen su isa hanyar da na samu annabi isa gaba da gaba mu mai da shi ba wasu ne zai ci bari babu abin da ya rage masa sai da shi ba ya bi saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda Allah wani zai gaskiya da kawai ko da kawai da sauran annabawa da manzanni da ya Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai sage su su ma su aje abin da yake hannayen su su ba su bi addinin sa wannan shine kawai da Allah wani zai dauka da su ga baki daya da za mu zo mu karanta karatu a kan gaba kaɗan ba da nisa ba insha Allah wayannan su ne ake ce musu wani Isra'ila wanda mutane ne na Annabi Musa rabin musa ya zauna da fir'auna ya sha wahala da shi sosai domin bokayen fir'auna sun gaya masa cewa mun duba a cikin dubidube mu mun ga cewa da sanu bari isra'ila zai zo ya kwace mulki da yake almunka shi kuma fir'auna da kifte ne su kabilar su sunan su fitawa da su rabin wannan magana ya fara yayyanka ƴaƴan bani isra'ila alamai ta suka ce ya yanka mutum dubu saba'in yana neman yanka fir'auna Allah wani gida ce masa shi ne zai da jikin aure bai san girman Allah da sai da bayan da suka haife shi aka ce ki shayar da shi in kuma kika ji tsoro bai da shi tare ba cikin su yan ko wala ta zafi wala ta zafi kina ra duhu da yake wajen ayyuka da zuwa wai jariri ne ake jin tsoron kana yanka shi amma na tabar mata lafiya da ke shi a cikin koyi Allah ya ce babu abin da zai same shi za mu dawo miki da shi har inda kike shafe cikin kwanciyar hankali cikin gadawa in kuma kika ji tsoro tun da dama ana zuwa gida gida ana duba haka ina haka a gida da miji musamman ma ta wani isra'ila in kika ji tsoro ki dauke da ki zai bari cikin koki babu wanda su tafi ina ra dubu ne Allah bane ki za mu dawo da shi zuwa gare ki wa ja'ilu min al-mursalin kuma za mu sanya cikin manzanni to bayan an yaka annabi Musa isa tana da fadi za mu shafa ne kawai mu wuce aka aibe shi aka dauke shi aka jaba cikin koki kalin da yake yi kosi aka ce yan uwansa bane da rika amfani da kai da zai ji amfani sai ga cikin da aura sai da ake ta ga wannan amfani sai ce a wannan ai kuran ba ainihin liwala ai sai sun na wani ido ni da kai ni da ke idan na faɗa sai zai sun na wani ido da ni ita asiya da kuma kai da aura sai ce a zai sun na wani ido da wanda ne Abin da za su suna wannan shi abin da yana da ɗaurin imani. Da ya yi abin da za su yi gaya musu cewa, shi yana bi musu zai na musu ilo, to da shi ma da ka musu Shi ke nan, ya zauna a wurin, ana ta fama da shi, ana shayar da shi abin da wani ce masa Musa ake Fir'auna. Ya zauna a wurin abincin da zai na gidan Fir'auna ne, kayan da zai na gidan Fir'auna ne, dokin na gidan Fir'auna ne, komai na gidan Fir'auna ne. Domin Allah ba ki zai nuna Fir'auna gajiyarwa. cewa shi gaje yi yayin da mutum dubu saba'in ne yana neman yanka abin da ga mun sannan a gidan da kai da shi iyali ba lokacin da aka ci gaba da rayu da mutane aka ci yanzu a yi ƴaƴa mata suna yawa ba su saba da abin da aka ci yanzu a fara a dinga rage shekara in shekara za a yi yanka wata shekara kada yanka a shekara da ake yanka aka yi ƙarfin mutum a shekara da ba a yanka aka yi shi annabi na waro haka dai ga shi na gidansa ana abin da ya faru ya faru suka yi ta jayayya shi da wani na cewa ana rabu kuma ala ko ni ni ne ubangiji ba a yin tsofin min ilahi da gani ban gaya ba wani an gota ban da yake shi kenan dai a Allah ubangiji ya halakar da shi gaba da shi annabi Musa ya roka aka halakar da shi aka halakar da shi a cikin ruwa wani wani nasika bi badalin da ta kula da wakalin sa'aya cewa dalilin da yasa ta fara da shawara cikin kogi na fito da shi kowa ya gani da ido duk wanda bai kafa shawara da bare da shawara ya wuce don tsoron su suke ya ya ya ya fara cikin wannan yara ka ka ba ga da shawara ba kula ko ne Allah mun yi dilimi ya nuna muku shi a yau wannan da jika bi bazai kai da kula da wannan domin mu fito daga ga ido da kowa da kowa ya Allah bai yi shi to bayan an yi wannan ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to yanzu abin da za a yi ne bar wannan gaidan su da kudurin ta kasar kudu da cikin kasar da ke wata ariha kasar sham kasar sham kuma kasa ce ko gari ne na annabawa duk annabawan manya yawa karshen suka zauna shi yasa mata kan sallallahu alaihi wasallam da zo gari maka ya shawara ga mutanen makka sai masu suke yi tunda ka san ya annabi ne kai mun dole to kan san gari annabawa san gari sha gari mu nan gari mu kan gari annabi to Allah ubangiji ya nuna musu ayoyi iri iri akan hanyar sha ne za ka wuce za ka zo garin makka za ka gangara za ka gangaro ruwan da aka halakar da irin su adawa da sarudawa daga guri ya zamo wa fi'ilin mu'assalatu wa qasdil bashir ga san ba kowa ta mutane da suke zaune a wani gidaje gari da ya tashi kana ɗari biyar da wani abuwa wanda ya ce zai sha ba a wani Allah ba gida da kasar domin a nuna wa mutane kuma tsura aya cewa in kun bi annabi ku zauna lafiya in kun ga bisa kuma abin da ya samu da mutane kuma zai tsare ku Alaihi Sallallahu Alaihi shi ma da ya zo ya sha wahalar mutane nan kamar yadda sauran annabawa suka sha wahala ko a halu da mutane su wannan su ne barin isra'ila wadda suka tafi a tsawon za su yi wannan aiki za su je suka yi jaba jirawa da suka tafi gan kashi kashi mutane da suka gudo sai yi shi da kalabu ne kawai suka rage shi na labar gida ke babu labari a nan wannan abin ya faru ne bayan annabi musa ya riga ya tsalla abin gida ya zama da ke aura cikin kogin yanzu kan abin da ya rage kama wani gari ne su zauna shi ne alamai yanzu yanzu ba gari mutu da za su gana kuma wancan gari su zauna can ne ya fi su zauna bisa tana da faɗi shi annabi musa zai da ƙarfin wannan gari shi ma annabi harun zai rasu sai kasance a cikin wannan biyun wanda za su yi na kamar shekara arba'in kuma da za mu samu a gaba a nan za su da rasu su kan gaba ɗaya su ko da ke kawo da sun zo kuma su kasance wanda za mu ɗauki ko ɗaya ko biyu da mu rika wani sha ba wa mun zo aya ko ka ya zo da mu na من الذين قالوا ومن الذين قالوا إنا أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فأخرجنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة فسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون نعم Allah tabaraka wa ta'ala ce wani cewa a ومن الذين قالوا إنا نصارى كذا من ساقهم فنسوات مما ذكروا به ونسوات مما ذكروا أولا بين بينهم العداوة والبغداء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يزرعون الله تبارك وتعالى يقول ومن الذين قالوا إنا نصارى an gama magana yahudawa ke nan alƙur'ani yana magana alin tijari mafi yaya ana magana yahudu da tsarai ya ce ya ala kuri alin tijari ta hannu ila kalmatin zawari bai na nawa bai lakun allah na kuri ilallah wala na fi rawa ta zama na albaru mun juri da mun jira kun rage duk da ta muslimun ana magana ne da yahudu da tsara yanzu an magana yahudawa ta ji magana da tsara ومن الذين قالوا إنا نصارى daga cikin akwai da suke cewa su sunansu nasara mutane kuma kawai a kan zane ta kan cewa su ma mun rike alƙawari da su gaba da mutum rike alƙawari da bari Isra'ila wanda su hanzari ma su kiro bi wanda su aikata da kuma hanzari sun zama wannan da kuma ma su kiro da abin da ku rote su yi su injiri abin da aka rubuta su injira min al-imani a yi wanda Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam wa gairihi da wani sa wa rabbul mitaq su ma su da wannan alƙawari to da suka yi me ya faru a gare na bayyana mu adawa da aibar tsaukaya sai muka tsaukar da gaba wanda ga da da keya a tsakanin su su ya su ilayen kiyama har yi zuwa ranar kiyama bi tabarrukihim waqtilan awa'ihim kullu firqatin tukaffiru al-ukhra cewa sun rarrabu sun sun sassafa cikin soyayyen zuciyarsu kowace kungiya ko kowace jama'a ta kasance tana kafin da yan uwarta zokul nabiyullahu fil akhirati bima kanu yasawun Allah ta baraka da Allah zai ba su labari a lahira abubuwan da suka kasance suna aikatawa ai ba su labari a nan shine mai zazi mu alaihi zai saka musu da duk abin da suka yi aiki da shi in sun yi mai kyau ya ba su mai kyau kuma ya wani kala da rashin khairan yaro kuma ya wani kala da rashin sharran wayar in mutum ya kai aiki mai kyau zai ga sakamako in ya aikata wani aiki mara kyau shi ma zai ga sakamakonsa ba da wasu yi maganganu da yawa kan cewa me yasa yake ce wannan mutane da tsara wasu malamai suka ce su suka sa a kan wannan suna na nasara ne domin akwai lokacin da shi annabi isa yake cewa wani za su taimake ni ina neman wasu su da mugun suka ce wallahi ga wani za mu taimake ka ƙaru ina da tsara suka ce ga wani za mu taimake ka a nan da suka samu wannan suna kamar asalin sunansu ba wannan ba ne su ne da yake zuwa manan tsari ilalla wane za su taimake ni a kan yaɗa addinin Allah sai suka ce za mu ansarullah ga wani mu za mu taimake addinin Allah to su malami sun ce wannan suna su da kansu ne suka sa wa junansu wannan suna dalilin da yasa ake kai musu da tsara ne ke su suka kiro da wannan sura ba ke ga musu wannan ba da tsara ne ba su da nasiri malamai suka ce shi na tsara nan an danganta shi ne saboda taimako ya an dabe su mura an nan an tsara la domin su suna iya cewa su ba taimako an za su riki addinin Allah ne saboda haka ake ce musu wannan sura wannan sura ko shi ne sunan da ya bi su ke nan da wannan suna ake kiransu sannan abin da ya shafi sifofin Allah sallallahu alaihi wasallam su ma akwai a cikin littafin su kamar yadda yake cikin littafin yahudawa ko cikin annabi sallallahu alaihi wasallam kama abdullahi sallam yana cewa sima annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin littafin mu wallahi yadda na san annabi da sikokin da yan uwansa da dabbobin da kowa da an sani su ce da yadda na san yaya na wanda na haifa da kaina aka ce masa me yasa yake to babu abin da littafin ne yake bai kawo ba ba fara da littafin bai shego babu abin da littafin yake bai kawo komai yana an faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam inda za a haife shi an sunan mahaifinsa da bayan jiyarsa an faɗi sunan kakanninsa an faɗi inda zai je ba an faɗi zai je guri kaza shayarwa an faɗi zai yi kaza kaza duk abubuwan da su wanda da su lalata da sun gara da su akwai wannan a ciki yace to mu mun san haka sai dai kawai wa kanu min kawai sun tura da zai da kabaru ne bala ma da amma a ko kabaru ne su kasance za su sami mutane labarin cewa a cikin gashin zamani ya kusa zuwa idan ya zo kuma garin hijiransa shine garin madina saboda haka ne ma suka je ta suka tsaro su ya gudawa Allah da baraka ta Allah ya ba mu labari da tun da su riga sun saba sun ki sun gani alƙawari kada gari na bayyana mu da dawa Allah ba ne sai muka aukar da gaba da kiyaye a tsakanin su da ranar kiyama su nazara sun ka ci sun ka sune kamar kashi guda uku salatatu kirake akwai tilka da ake cewa ta malakaniya akwai tilka da ake cewa musu yakubiya wajen da ake cin musu da turiya sun ka suka shi duka wata san daga cikin nasarar da suka kasance ya kasance kowane bangare daga cikin bangaren tukafar kutura tana kashi da ikuwarta a nan cikin gidan duniya a kalis nasarar lissu da yahudu a lafiyayi a kalis da yahudu lissu da zara da wani yanzu lafi ta ga dai littafin a zo wani ya ce ba da dai kake wani ma ya ce ba da dai kake domin suka su ne kashi ko kamar yadda muka karanta a cikin wannan kisa ɗin Allah ta baka wata ana daidai zai ba su labari abubuwan da suka aikata su zai lahira abubuwan da suka aikata zai ba su labarin su ko zai saka musu abin da suka aikata na ya halar gida يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الله تبارك وتعالى يقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثير مما كنتم تقول من الكتاب ويعفو كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الله تبارك وتعالى قد جاءكم رسولنا حقيقة منظره يا رب دين محمد صلى الله عليه وسلم يبين لكم كثيرا مما كنتم تقول إلى بين أبوة ديوة ديوة تقول أبوة أي تكتمون وأنا في أبوة من الكتاب بسكيل الكتاب kuma ya alkiyami a yarkutu ba duka littattun na kuwa saura ko littira ayar da rami wasu bacci kamar yadda ake da ayar yadda mutum mutuni mutumin da ya zina ma'aurati ko kuma wanda ya aure ya zina an ta zai mai wanda ya aure ya zina an ta zai mai suna koyi wannan wani abu an kasi Allah ta baka wata ala yadda yana yace muku da yawa da yawa min zalika wanda baya bayyana saboda maslahan kada rika kunyata ku تجاءكم من الله نور شيغا حتى يعظم لك الله هو النبي صلى الله عليه وسلم شيء النبي صلى الله عليه وسلم وكتاب كما يعظم للكتاب شيء القرآن مبين بين ظاهر wanda yake komai sa bayyane shi alqur'ani wa innahu latanzilu rabbil alamin ala wa innahu latanzilu rabbil alamin ala qalbi taqulu min al-munzirin bilisan al-arabiy mubin ko shi alqur'ani inna nazala bihi al-alamin وإنه لتسلل في العالمين فذلك يقول الأمين الآن في تكون من المنزلين بلسان بلسان العالمين المبين alƙur'ani ta littafi ne wanda Allah ubangiji ya saukar da shi saukarwa ne daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa inna hu litasdiru rabbil alamin amma wa ne ne ya kawo shi shine nazar bi ruhul amin malaika jibrilu ne Allah ubangiji ya ba shi alƙur'ani ne ya kawo shi sallallahu alaihi wasallam wa inna hu wa inna cewa wa inna hu nazar bi ruhul amin alaƙa shi ne takuna inda mundirin an sauke ma shi ne domin kai mutane gargaɗi da shi amma da ya zo da Qur'ani ya zo ne da tsarin arabi mubi ya zo ne da yare na larabci ba da yare ajamawa ba wanda shi da Qur'ani ke wannan aya tana gaya mana cewa asali a sallallahu alaihi wasallam wane ne shi wani lokaci an zo ana karatu a yanzu sun yi magana sun ce Allah ubangiji ya da sallallahu alaihi wasallam har ke ya ce musu ba gane karatu ba alhali ba magana wani malami bane ba magana hadisi bane ba magana wani a wani musayi ba ne Allah ba ne da kansa yake cewa kan ja ku min Allah nuru hakika haske ya zo muku daga Allah shi da duk sallallahu alaihi wasallam ya zo muku kuma ya zo muku da Qur'ani ba na littafi da ran shi Allah sallallahu alaihi wasallam da ran Allah sallallahu alaihi wasallam shine hasken da Allah ba kiji ba littafi ya zo da Qur'ani kuma biya ya yi Allah da su magana ba a gane ba ba a gane maganar su domin su a rikai Allah ba kiji ya ba su matsayi ne gaba da na firasar umumi hadisa ne sallallahu alaihi wasallam ya ce ko firasar umumi ne ko yanzu bi nurillah mumini ma Allah baki ya ba shi haske yana gani ne da hasken Allah alhalin shi kuma su a jikin sun wuce wannan gurin rubul ariki da laha uyunu tara ma la yarahu naziriya wa azmi hasan tasiru bi ghairi rishi ila malakut rabbil alamin cewa su a jikin yadda suke yadda suke su alifai Allah ubangiji ya ba su wani martaba da girma wanda wani lokaci abubuwan da suke yi ba saboda ikilasi ba da ya kuma su bai shi ba e cewa alifai yadda suke Allah ubangiji ya ba su matsayi da mukari rama la ya rahun nazari ulul arifi da lahabu zukatan alifai suna da wasu idanuwa rama la ya rahun nazari wanda mai gani wannan yi mutum ba iya ganin wannan abu wa an kira su bi asrarin tunadi Allah ubangiji ya ba su har suna da suke ganawa da Allah su yi wa ne kira da katibina wanda lokaci in sun yi abun kira ba katibina ma wasu ga abu wa an ne hasu da biyu da gairi rishi Allah ubangiji ya ba su duka jiki da suke tashi da shi ba tare kuma da duka jiki ba suna tashi amma ba duka jiki wa an ne hasu da biyu da gairi ila malakun da rabbil alamin suna zuwa har zuwa halarar rabin alaƙila. To yau a rubin suke magana, duk ya yi wata ba sa ganewa, ba su san su suna mukamin nan ne na ikilasi ba. A ikilasu, Allah ba gidi da baraka wata ala ya mutu mu da ikilasu duk kamar da za mu aikata. Ya ce mana wa babu yuru illa ya abdullah mukhlisina ka hurdina. Su abin da suke yi kullum ikilasi suke yi suna aikata aiki ne tsakaninsu da Allah. Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara mana cewa menene ikilasi? yana cewa ikhlasu sirru min sirri awlatu qalbun uhibbu min ibadi wala yarahu malaku yaktubu wala yarahu shaytanu yusbiru shi ikhlasi wani sirri ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya koye a cikin zuciyar bawa sirru min sirri wani sirri ne awlatu qalbun da sa shi a zuciyar da nake so daga cikin bayina wala yarahu malaku malaku shi mala'ika ba bai ga wannan aikin ba saboda su wani sun kira masu haske da musulunci ba babu wani aikin su dama ma ya fi zumin kawulin illa da rage da kibir ake to ba su ga wannan kwadajin allah ubangiji ya sa ne da ikilasi abin da ake da ikilasi kuma kanin da allah ya kadai shi mala'ika da gaji ba balle ya rubuta shi shi ko shi da sarki ba ta ayyuka da gaji ba balle ba ta shi to wannan in sun yi maganganu da yawa lokaci sun faɗa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama alqur'ani ya ce shi haske ne in sun gaya mana wannan sai mutu jayayya wani lokaci da harifai alhalin hadisai da suke karanta mana a cikin hadisai da yawa in za ka karanta ala zama da kawai ta'ala ya kira don sallallahu sallama da shi cewa haske ne misali in nan gaba ka da abin goto da ni muna cikin karantawa a cikin sallallahu sallama haske ne sai mu samu wanda suke jayayya da mu alhali aya qur'ani sun ce abin sallallahu sallama kan ta kuma layi nuru mai kitabun mubin a cikin hadisai da suke cewa abin sallallahu sallama haske ne akwai hadisi da zai lamu wani ruwaito أن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا له يا عمر أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله تعالى قبل كل شيء نوري cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yake magana da sai da wani kisa shi zina ma ka san ko ni wa ne yadda sabon sa da ba ta gwamnati ta mutane ba ya rasulullah Allahu rasulu alam sallallahu alaihi wasallam to ni ne wanda Allah ubangiji ya halitta ya tsira tun da wani hadisi ya halitta komai saboda ya mutu wani hadisi sai mutane su dinga cewa kamar karatun bai daidai da wannan aya alhali kuma wannan aya yake fassara Annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne haka da shi ma jami'in ibn abdullah shi ma ya rawaito da hadisi lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala suka da ayat nan da take cewa wa sallallahu bi sallam nabiyina lama atinakum min kitabin hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum fa tu'minun bihi wa tansurunna qala an rasul wa qatum ala dhalikum idri qala adarna qala qala shadu fashadu ko wa na ku min shahidin ko Allah tabaraka wa ta'ala da suka da wannan ayat malamai sun yi fasara da yawa daga cikin abin da suka ce wannan shine alƙawarin da abin da ya dauka da kowa da kowa a alawar zari ko kuma alawar rawa cewa alim sallallahu alaihi wasallam idan ya zo duk wanda ya kasance shi manzo ne za ba ka taka da manta idan sallallahu alaihi wasallam idan zai ka kaka nan da ka da kaya ka kowa da kan sallallahu alaihi wasallam a ga shi wannan aya din shi daga shi Jabir ibn Abdullah yake cewa Alim sallallahu alaihi wasallam ya ga masa cewa يا جابر دائما بيت من النبي صلى الله عليه وسلم قل يا رسول الله تعني أنت أمي أخبرني عن أول شيء خلق الله تعالى قبل الأشياء يا جابر بيت من النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد من لا لا بشيء الأخوان الأخوان بعد الأمام يقول أبونا لا تبارك وتعالى لا تكون بعدي أن تكون الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر إن الله تعالى خلقكم من الأشياء نورا يا جابر كذلك سوى الله سبحانه وتعالى يا أهل السادة كذلك tun gaba ne halittu goma da abu gaske abubuwa saboda haka idan ayyukai sun jingina magana su tare da lalai sallama sun faɗi wasu maganganu su bai gane ba bai gane cewa dama maganganu kala kala ne su mutane kamar yadda ibn lumbar ya rage ba su mutane kashi hudu ne a rijal da arba da tsari akwai rajulun yadri wa yadri annahu yadri fa huwa alimun fatabihu a cikin mutane akwai mutumin da ya sani ya san cewa shi ya sani to in ji malamai shi wannan abin shi akwai rajulun ya zari wala ya zari annan ya zari ko wala ya muku aiki zuhu akwai mutumin da ya sani amma shi bai san ya sani ba to wannan yana barci ne kusace shi akwai rajulun la ya zari ko ya zari annan la ya zari ko musalinu ashiru akwai mutumin da bai sani ba kuma ya san cewa shi bai sani ba to wannan shi ne neman shirya da shi ya zari akwai rajulun la ya zari wala ya zari annan la ya zari ko shi yaro bai sani akwai mutumin da shi bai sani ba amma bai san bai sani ba to shi wannan shi ne kuma shi to da kin lumuna da kuma magana kuma ana zuwa duba waye ne kuma magana dan sallallahu alaihi wasallam ya fi magana da Allah sun nauka ta ga sun nauka malami sun nauka to ko mutum ya ce da gane ya ya san da wannan sani su kenan ya tsaya ya rawa la san kuma da sani idan kai baka gane ayar da Allah sallallahu alaihi wasallam har ne ba to kuma da su gane sun gane domin shi kullu karatu a malami suna cewa kowa da yin abin da yake gane karatu da shi in ka je kogi ka je da tsokali ka yi zuwa kada da zama ka sha in ka je ka yi wa da kofi za ka sha biya shan ka in wani ya je da bokiti ya ce ka sha in wani ya je da plastic ya bi ka ko don wani ya je da tanki ba shi ma ya ka sha sannan kowa daga kudu a tsala baki zai ba shi ilimi kogi ne abu da mutum ya gane sai ya faɗa abu da bai gane hukunci wa ba wa da siya amma ayan Qur'ani ne sai Allah sallallahu alaihi wasallam shi haske ne ba za ka je ko ta ke ne ba an ga haske da kuma ga ta duk da wanda Allah bai yi ba shi da Qur'ani yana magana da billah billah mu ake magana na mu gari ko lokaci an yi wannan karatu an gaba ya zuwa su je su zuwa ba ki ko ce ku gari karatu mu to ba ya wanda ka gane ba sai ka fada wanda ka gane kawai sai ka ga yara ko da magana ko ka fara wanda ka gane saboda malamai a rufe kullum suna magana ne karshen kololo magana su ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wani magana ya ba da makamin Islam ya ba da makamin iman ya ba da makamin misali to idan mutum yana aji na farko ne kamar da kullum ake ba da misali ko wani yaro ne ɗalibin firamare aka ce masa wannan profesor ne zai karanta ba a jami'a aka je da shi aka aka zauna yaron yana ji profesor bai tsira a wannan sai zai yi ya bai tashi bai gane abin da aka yi ba wannan wannan profesor ne amma kai labarai ne bai dauki biro ya rubutu ba bai ce kuma ko ya kama da yare yanzu na hada kanan yaro na firamare zai gane karatu profeso ai ba zai gane ba ai wannan abin da shi profeso ya shi abin karatu to kamar haka ne a addini idan mutum shi karatu da kaɗan ne iyalin kudin da ya karanta ba su da yawa wasu malamai sun karanta da yawa to iya karatu da ne ya kamata ya mutane bayani ya san inda bai gane kuma zai tsaya wuce ce wallahu a'lam amma ta Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne maganganun suna da yawa Allah sallallahu alaihi wasallam shi haske ne akwai sun wani yau ga nan sai ga Umar ga nan shi Jabir bin Abdullah san baya masu ne shi ko sai na Umar Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ga masa shi kuma Jabir sai shi ma tambaya yace ya Rasulullah ta bayar ki har ina san ina san ina san da baba na da mai da ka bani labari farko abin da Allah ya gida da Allah sallallahu alaihi wasallam abin da Allah ya gida da shi ne hasken hasken annabin su saboda haka idan mutum ya san ayar bai gane ba to ya wuce kawai ta shi bai gane karatun da ba a tambaye su kamar da suke a zai suke fada wannan karatun na wasu mutane ne wanda shi bai gane ba domin suna cikin karatu suna samun insani ba samun insani kuma shi ne na tashi in kana islam hawa uku kake bukata kana bukatar attaqwa kana bukatar istiqama kana bukatar tawwa in ka hawo na biyu a iman kana bukatar silku kana bukatar tumanina kana bukatar islam in ka hawo isan kana bukatar muraqaba kana bukatar mushahada kana bukatar ma'arifa to sai tambaya a ina ne wanda yake mutum ne yake magana sai ga da ake yake idan ana magana an fi tsayin ana magana islam kana da yake magana tawwa da tawwa da istiqama shine mukami na farko hawa hukuri in ka wanda suka zama na biyu imani abinda za ka fara samu za ka samu ilafi da babu yi lullahi a wadda lamunin jina da kuɗi za ka samu al'ilmi na za ka samu rumaniya alaƙirin lafiya da kuɗi ko cewa da ambatun allah ne suka ta suke da zuwa abu na gaba wanda za ka samu za ka samu asilku ina lama da zinar da kawai da zinar musulun in ka wuce nan ka shigo isan abin da za ka fara samu za ka samu rakaba ina laka da alaikun da kimar in ka wuce nan za ka samu mushahada na labukul shayin shayi ko? in ka wuce nan ka je na uku na mahariba na labukul shayin muhidin da shi ba wannan shahidun mushahada wannan kuma muhidin da labukul ya kewaye ko wani to kai mutum yin zai na magana sai gane a wani ajiye ne ko a rikani duk mutane da kake suke mutane ya nan tafiya in kana matsayin islamin da tsaye a yin suna magana sun amu ka wuce idan muka gane magana malamai ba shi ke nan suka sa iya na kai bayani sannan kuna kan hankali ya gomu ɗalibai ilimi lokacin da ka zo kana zaune a babu da baka gane kan ka wuce ka ce Allah wa'ala Allah ta bani wata ala ya san abin ya san iya abin da ka sani kuma za ka iya abin da ka sani sannan wannan aya tana gaya mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne ya zo daga Allah kuma ya zo da littafi Qur'ani mabayyani wanda yake bayani ya dibi Allah wa ittaba al-wa'ala wa salam يهدي به الله من اتبع رضوانه ورسول السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه ويهديه الى صراط مستقيم. نعم. Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa shi wannan littafi alqur'ani wani qur'an majid fi lawhil mahfuz ko ya jibi illa wa yadda arwan Allah ban yana yana shirye da wanda ya bi wannan yarda da Allah kai shine ma'ana ya amana yi imani su gula salami ya bi hanya wanda suke da aminci shi ne hanya ta tabbuta wallahu ya ila dari salam wannan hanya Allah ban gida ya kira kowa zuwa gare ta wallahu ya ila dari salam Allah ban gida ya kira kowa zuwa shiga musulunci wa yuridu min az-zulumati ila an-nur Allah ban gida kuma yana fitar su daga cikin dubban kafirci da dubbai na jahilci da dubbai na rashin na rashin shari'a ila nuri zuwa ga hasken imani shi dubu idan mutum yana cikin dubu Allah ban gide shi da shi ko da shi musulunci to ya samu haske guda ɗaya kada su ara ko amana kullum su yi wani kula su lamna idan ya ƙara gaba shi ko imani Allah ban gide zai ba shi hasken imani in ya ƙara gaba ya ƙara kuma shi ko isani Allah zai ƙara masa hasken isani alisani an samu da Allah ta da tsara idan da ku tsara ku nawa ya ce ji wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce za mu fi da su daga cikin dukkan kafirci da dukkan zalunci da dukkan jahilci zuwa ga haske na imani zuwa ga haske na kulinci izini amma da dukkan Allah in Allah ba gizi ya ga dama wa yalihim kuma zai shirye da su ila siratin mustaqimin zuwa ga hanya da suke kiyaye shine dinin Islam wa inna talaqani ila salatin mustaqim ila billah wannan ma ana yawan jayayya da wasu dalibai cewa ba a sallallahu alaihi wasallam su sunan da ba alhaji bane shi Allah shi ne haji saboda ka bara bara ce Muhammadu haji ba sai dai a ce Abdul haji ayat Qur'ani ne take cewa wa innaka latahdi ila salatin mustaqim ya rasulullah kana shirye ba zuwa ga hanya wanda take yikkiya wa innaka latahdi ga wawu da zani ga ga ga ga nuru tawkid latahdi ga kuma lamu ta sanin wallahi ya rasulullah kana shirye zuwa ga hanyar da suke biki ya rasulullah alqur'ani ne ke magana na ba hadisi bane ba magana wani malami bane wa innaka latahdi ila salatin mustaqim siratillah kana shirye zuwa ga hanyar Allah ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اولئك رفيقا ان الله أن الصلاة تسوي كثيرا إذا كان ذلك إن كان يا من يسأل عبد الهادي الهادي يكون على ذلك ليس عبد الهادي ولا يكون مثل هذه السنة هذا اللي تبغى وقول لك تبغى تبغى وجه يا tare da cewa ana da wani wata ala yana wa da sulan da karatu na yasa idan kan so gari makaratu ياتي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم wannan annabi rasulun min Allah ne annabi nan da zo daga wajen Allah ne daga Allah Allah ya so Allah ya ce wanda ya ba shi sunan arhamu ya ba shi sunan arhim aro duk sunayen Allah tabaraka wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya so hawo wannan sunaye kamar yadda shi bayan ya ba shi sunayen kamar guda saba'in yana da sunayen kamar ɗari biyu da hamsin amma wani guda saba'in duk sunayen Allah ya karɓi yin Allah wani yake ba shi tsaron wannan sunayen saboda haka sai mutum ya faɗi ya fahimta sai sai a gurin gurin wuce muna sa Muhammad Sahabi ga ayat da muka dogara da shi sai magana ga ayat da ta dogara da ita duka saka ba abin da ya bane mu ne a fahimta mu ne muke wannan kuma muna tare da Allah Al-Qur'ani ya kawo da magana saboda haka wa ya hadihim Allah wa ya hadihim Allah yana shiryarwa ila sirati zuwa ga hanya mustaqimi wanda ta kasance miƙiƙiya ne ta addinin musulunci na لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إلا أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya wada cewa la takfara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih Maryam qul man yamliku qul man yamliku min Allahi shay'an in arada an yulika al-masih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardi jami'a walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lakad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih Maryam alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih Maryam lakad kafara mutane nan da suka ce Allah ta bada wani ala shi ne masiyu shi ne masiyu da Maryam hakika sun kafirce aisu da aluhu ilahan yayin da suka sanya shi abun wauta ko mu da yakubiya da wani mai nasara su ne wanda suke da bangaren nan wanda ke da masa yakubiya dama mun da suka sanya shi akwai malakaniya akwai akwai yakubiya akwai kuma nasraniya nasuriya to wannan bangaren su ne wanda suke cewa Isa kan Maryamu abun wauta ne kulko man yamliku Allah tabaraka wa ta'ala ce ya rasulullah kun ga ya musu wa man yamliku min Allah shay'an in arada an yulqa al-masih amma ma lahu ummu min al-jariya ka ga ya musu waye ne yake da ikon sun kudi azaba daga wajen Allah in ya kawo ta da niyyar zai halaka da shi annabi Isa da mahaifiyarsa ga baki daya ko da abu da cikin kaza sai la ada yulqu zalika babu wanda yake sun kudi wannan in Allah ubangiji yana so ya halaka da annabi Isa alaihi salam da sai da Maryam yana tsayankar da su da duwar da suke cikin kasa to babu wanda ya zuka da wannan ai babu wanda ya zai wani layi mulku samawa da al'ardi mulku samawa da al'ardi mallakar samai da kansa duk na Allah ne kuma bai da wa milkan wa kalkar wa biya shine ya rike su sannan mulkin sa ne sannan bayan sa ne sannan abin da mutum su shi suke aikata da abin da yake tsakanin su abin da yake tsakanin sama da kasa yanzu kuma ya shawo Allah tabaraka wa ta'ala yana halittar abin da ya so ne والله شيء الله على كل شيء قدير والله شيء قدير على كل شيء الله بنجي بيجي يقول لك komai wai menene ya rubuta da su da suke cewa annabi Isa ga abun mota ne wai saboda an aike shi ne babu ma'aiki ai abin da ya kamata ya rubuta da mutane shine aikowa shine halitta annabi Adam annabi adam Allah tabaraka wa ta'ala ya halitte shi ba uwa ba uwa ya halitte shi kawai ga shi na ji ne kamar da kuma baki aka halitte zai da awawo ga uwa ba uwa an samu biyu ko to yanzu kuma an sake halitta an sake wata halitta ga uwa ba uwa ba da kuma baki shi Allah ina ma abubuwa ila ranar siya zai yi kula da hukumar iko ne na Allah domin ya nuna mana cewa yana iya yin halitta ba lalle sai da mace da namiji ba. Allah da bayan wata ala yana iya yin halitta a duk lokacin da ya ga dama ya halitta abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama. Saboda ka zama halitta na ni Adam da yunku da tabo kamar da kullum ke karanta halitta ala ne ta zuhi min da ya lamme kushi a masura ga kisan yadda aka halitta na ni Adam ne ma Allah bangiji ya halitta shi bayan ya riga ya gaya wa mala'iku cewa ini jami'u bi da kalifa wani kisa mai ce ya dace shi ba kuwa ba uba ya shi to daga nan kuma ya dace da hawa ke ga cikin hada karinsa na ku malamai suna cewa abin da zaki zama da hawa ya na kulli ga min hayy domin ta halitta da ne daga wani abin da yake rayayye suna cewa da hawa ko hawa saboda an halitta da ne daga wani abin da yake da shi ne a cikin adam alaihi salatu wassalam ba halitta da da baba ke na ba da baba haka ne ko to ga yau Allah wani ya zaki halittar annabi Isa a wajen mama kuma ba ba wani abu mamaki ai abin da ya ko da mamaki shine halittar farko nan wanda ba ba ba ba wannan ai da mana wani ya saba halitta tsakanin wanda da gidi ne ko ya ayu annas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu daga mace da namiji ke halitta don an zama a samu namiji ba ba damuwa ana wani yana yin yadda ya ga dama kuma ya yi wannan domin aya domin ya nuna mana cewa ko da miji ko ba miji ana iya aiwuwa kuma shi yake halitta yadda ga dama cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana halittar wani lokaci ya ba wa wasu mutane ya ba su yaya mata yanzu kuma ya shago yana ba wa wani yaya mata wani ya ba shi yaya maza wani kuma ya hada masa mata da maza wani kuma ya shi bakarara ba miji ba ɗaya maza ba ɗaya mata ana bangi zai da gida mai ke cewa Allah ta bada wata ala ya abu liman ya shawo zukun wa ya abu liman ya shawo inatan au yi zawi zuru zurata wa inatan wa ya alwale ya shawo asima in ya gada ma lokaci ba wa wata kifi ɗaya maza zalla kamar annabi yusuf alaihi salam wa ya abu liman ya shawo inatan ya gada ma ya ba wani ɗaya maza kamar annabi shu'aibu au yi zawi zuru zurata wa inatan wani ɗama mata da maza kuma yin jama'a lalin sallama ga maza ga mata wai alwai sha wa tsima ya ga dama koyon mutum ba ya ya ba ku mai kuma yin da wasu annaba su ke wannan duk abu ma haki bai na نعم بسم الله وقالت اليهود والنصارى هؤلاء نحن أبناء الله وإتباعه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر مما خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير. نعم. Allah tabaraka wa ta'ala wai an ce yana daga cikin abin da yasa wai suka rude saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne bayan da Annabi Isa. Malamai sun maganganu da yawa cewa akwai masu ganin suka ce a duk sura ne sallama da ya zo yana bashiru da naziru tsakanin annabi adam da annabi nuhu ana samun kamar shekara dubu daya tsakanin annabi nuhu da annabi ibrahim ana samun kamar shekara dubu daya tsakanin annabi ibrahim da annabi musa ana samun kamar shekara dubu daya tsakanin annabi musa da tsakanin annabi isa ana samun kamar shekara dubu daya tsakanin annabi isa da annabi sura ne sallama sai ya samu shekara ɗari biyar da sittin da tara in ji wasu malamai ko ɗari biyar da sittin ko ɗari biyar da sittin ko ɗari biyar da saba'in wannan safari malamai ne to wai wannan ne ya sa su ga cewa ai tun da babu wani annabi da ya zo bayan annabi isa suna gama da mahalar da annabta ne to duk mutum da kansu da za su zai ga cewa a cikin bilarin ma fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo lokacin da aka yi annabi isa ga da shi sama za su karanta a cikin littafin nasu haka ne lokacin da ke a sauran ne wajen zata zura zama ke cewa kada wajen da tsara wallahi lokacin su yi ta hanyar ba wa cikin hukun da ke bari wallahi kada wajen yahud da wajen su musa hanyar ba wa ba wa ba wa cikin hukun da ke bari da shi annabi Musa da zamu da kansa sai abin da yake nuna daga baki daya sai biyo ni da kuma shi na samu da kansa shi annabi Musa shi ma sai aje wannan sai biyo ni saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana da cewa wannan sako ne ya tura da sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya turo sauran annabawa haka ya turo shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai zan fahimci da alif da yudu wannan tare وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم تنصبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير Allah tabaraka wa ta'ala yace Yahudawa da Nasara suke na Abdullahi da bakin su faɗa cewa wai sunayen Allah ne hasha lillah ko kuma ma'azallah kullum min wa duk wasu abin da suke da gidan ya ka ce me za ku faɗi wannan suka ce ai domin su ina Allahu zairu domin ko shi zairu mulla suke ce masa ko wa qalat yahud zairu mulla wa qalat nasara zairu mulla dama wanda suka ce wasu suka dangana su abun bauta mutane kala biyu ne yahudawa da nasara su yahudawa da suka ga zairu ya abubuwan mamaki suka ce kai zairu mulla su kuma da tsarin suka abin isa ya zo da abin mamaki suka ce kai mace hulula su ya hurawa da su da wanda ya hurawa ne wannan da tsarin kuma ma suka ce ai su Allah ubangiji yana so su domin haka ko da an je lahira ta san sa zaba ma ga kwana da Allah a sa su wai kamar kwanakin da suka yi suna bauta a kan wakikin nan na Alabi Musa da Alabi Musa ya tafi bauta ya tafi ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala bai kwanakin da suka yi kwanakin da suka yi suna wannan wani kwanakin da ya yi wannan kwanakin da su domin su ai kayan adam ibrahim adam ibrahim ko khalilu lahi kuma da ba shi adam ibrahim kuma kulle da kuma zani yahudawa suna cewa nasu nasara ma suna cewa nasu Allah ban gizo ya reba fada ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima adam ibrahim ba ba yahude bane adam ibrahim ba ba nasara bane shi addini ne addini ne addini shine sai ya da sallallahu alaihi wasallam to kowa yana da da yana da wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce kullu ya Muhammad ya Rasulullah ka ga mu cewa bari mu asiru kun zunubi me yasa Allah ubangiji zai azabta ku da zunubi ku kisa da ku bizai ka ku yi gaskiya ko da wani kuke wadi cewa ai ba ba baya azabta da haka ne ko ai ba ba ba azabta da zunubi ai yana so kuma kai ya kuke Allah ubangiji ba ba ku bane bal an tubajaru mimman kalaka kule mutane ne halitta bin yadda Allah wajen halitta kowa daga cikin ranar fakat da kuma da mutu alaikum kuma ne yadda kuke gama da ya adam haka kowa ne gama da babu da wani babu da wani girma ko daraja shi Allah bangiji ya firu liman ya sha al'umma da al'umma yana gafar da wanda ya zo gafar a gare shi wai azimu man ya sha sannan yana azabtar da wanda ya zo azimu wai kira da alai ya ga dama ya azabtar da kai ya ga dama kuma bare ma azaba ta duk daga gare shi Allah da ranar Allah lai ta ne babu wanda zai fito a kai wallahi mun da bawa da wala an za ki dawo da magana da tsara su cewa mulkin samai guda bakwai daga sai guda bakwai duk na Allah ne kalmar wabiya duk na Allah ne bayan Allah ne abin da Allah ne mutum su suke aikata ba ba bai da kuma abin da ke tsakanin su Allah ne kika da samawati والله الذي خلق السماوات والارض الله بيجي شيء ولا تنسى بيت ترونا هو بغير أول ترونا الله بيجي شيء ولا تنسى بيتنا ولا غير تبع بفان جسيا باتي لا قوم ترونا كذي تuje kar su gomi lok din da ina hayo babu inda ya dala da balle ka su jawo ya babu inda ya ya babu inda ya nan ba wallahi ta bayar da toje gure ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sura nan kuma za su kewa da zawama har sai da Allah bai ce gada bai ce su ce mulkin zama daga sai dun Allah ne ba bai da ma da abin da tsakanin su dake zage zai wanda yake mana ruwa da tsami ne tsawa su ba san zama suke ba suna nan a tsaka in mutum ya hawa jirgi ma sai kawo ce ga jibarin nan ga jibarin da shi kazo su kawo ce shi kawo jirgi sai kawo ce sama ga jibarin da jirgi yake tafiya sai abin da yake tsakanin sama kasa Allah bai ce shi ya sanyo wa yayin masir a za a koma zuwa gare shi yana tabaraka wa ta'ala ko kuma kowa ta da wani zuwa gare shi tabaraka wa ta'ala ko yaran yaran jari ina ga anan da wanda ka da kullum kuke yi Allah ne ke ba wala ya kullum kuke yi Allah ne ke ya ji Allah ne ke ya tsare mu Allah ne ke ya kara mana gafara Allah ne ke mana rahama da yake samu ko ba ku gafara da yake samu ko ne biyu samu na cikin wanda za a yi na kwanu na wanda ake samu a cikin wajen Allah ba zai ba mu kullum muna maimaitawa cewa riko gari a rika infaki rika ciyarwa a rika ba da su a rika ba da buɗe baki domin a samu lada da yawa a yau da kasar Buhari da Islam sallama ya ce man hara haka min kitabin layi sallahu bi hadar wala sallahu bi ashira wala sallahu bi ashira tsariya la aqulu alim la al-gharab walakin alim gharab wala man harfu wa min harfu mummi da kan zaune har fi ne daga misalin Allah Allah bai zai bani kyakkyawa guda ɗaya kuma wannan sanin da yake da misaliya don mummi da yake kyakkyawa guda ɗaya ko Allah bai zai bani kyakkyawa da guda ɗaya annabi yake ba ina nufin ita ce alif lam mim kai harafi bai alif harafi ne lam harafi ne mim harafi ne kace alif lam kana da lada kula to a yi kokari mu dinka mai mai alƙur'ani da muna karanta muna muna dawowa shirki hukunci da na shi siwa hululi wa jihadi kada a rubuta cewa babu abin da yake masa daɗi sai ya dinka sauka yana zuwa ya zai makara ya dawo nan ya zai makara ya dawo nan in kana yi kuma ka dinka samun bulu ka dinka samun mahari ka dinka samun abubuwan da yake da Allah ya ji jikin mu wani wani da zuwa Thank you. Thank you.